إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna laraba 24 ga wata na safar hijira shekara 444 wanda ya dace da 21 ga wata na tara 2022 muna ƙarshen karatunmu muna cikin sallah a muzdalifa mun ka ƙarshen karatu da hadisin abdullahi bin umar cewa yana gama magariba da isha a muzdalifa tare a wancan darasi na bayanin kan cewa ya ka imam malik rahimahullah bayan ya kawo hadisai marfuwai cewa na sallallahu alaihi wasallam ya gama innan salloli kuma ya rihi da ruwaya ta ibn umar wannan hikimar haka shine a tabbatar ma da maganar wannan aiki da manzon sallallahu alaihi wasallam yayi haka babu wani abu da ya canza hatta bayan shi sahabbai haka suke aikatawa dan ture masu kawo canji maganar ko an sauya ko kaza a shi sa ka maka daga bayan shi ma haka suke yi shi ne maka bayani a wancan sati dai maganar sallah sunna ce sallah a musdalifa a gan magarba da isha amma a yanzu akwai abin da yake wakana na wani uzuri na dalilin shigowa alhazai ko shigowa mota za a bar wasu a can arfa suna jiran mota har dare ya huce har nufin dare ya huce wancan wani yan har allah ya kaddara kashe wannan layin ba ɗauko ko daga mun kaka ce ai duk lokacin da za ka zo da dafa ya a lokacin da za ka yi magariba da isha wannan jami'in muzdalifa jami'in ta'khir ne jami'in ta'khir bai sa a yi hudda sallah daga lokacin ta kuma karanta annasa hadisi karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana salatul isha'i ila nisfil layl sallar isha tana nan har zuwa tsakiyar dare rabin dare kenan bai kamata ka bari misali sha biyu ta huce ba kai ba sallar magarba da sha ko a ina kake kana arfa ko kana hanya arfa ko kana cikin kar kana cikin mota kakka barin lokacin sallah ta gaba daya jami'ar tahir jiya ne aiki a kai ta farko cikin lokacin ta biyu amma ba a barin lokacin ta biyu ya huta haka a zuhur da al'asar haka makandun da jami'ar tahir to tahirkin bai sa har a hudu sallah har ta biyu daga cikin lokaci na wata a gani kuma ƙarƙashin wannan sallah duk da na imam malik da wani bai kama magana ba jami'in sallah ta muzdalifa shi ya kawo magana ta sabanin malamai kan kiran sallah da za a yi in za a gama sallah misali da ruwa ne ba da ruwa ba in za a yi jami'in sallah kiran sallah biyu za a ma kowace a mata kiran sallah ta ko kuwa kiran sallah guda ya isa wanda shi ne abin da shahara fikin malikiya suka yi kiran sallah na harko a sama manara a sama kuma na biyu a can shi a cikin masallaci ba sai a hau sama ba kina su suna na kan kira biyu wannan ya kawo dalilin wasu kalmomi canjin lafuzza na hadisai da suka zo manzana sallam me yayi a muzdalifa kiran sallah biyu aka yi daya aka yi dai mun rinja cikin karatun mu na bulugul maram haka na aloji kan ruwaya karanta tabbata abin da yake da rinjaye kiran sallah guda ne yayi ya kama biyu ƙarƙashin wannan kenan da abin da yake na haɗa sallah to ba a buƙatar shi kowace an mata kiran sallah kurin za a yi kiran sallah guda dama shi ne suna da kiran sallah a idan a zo ne to jama'a sun zo kun ba waƙiya ba za a yi wannan sallah za a gama ka gama aka diba amma haka ba wata fa'ida ta kiran sallah ta zuwa za a kirawo dama an kirawo su amsa kira da su ne aka yi sallar su ne aka ma da aka ba su damar haɗa sallah guda biyu ka yi ramar kenan ba wata buƙata ta kiran sallah daban illa kurin ikama wannan shine abinda ya gabata kan jami'in sallah a muzdalifa sai zan tashi salatu mina ya ne sallar mina mina san mina ana zuwa rayon tarwiya ana alhazai ana huta a tahin mina don a kwana washegari na arfa kayan kenan wayewar garin ake zuwa mina sai ya ce ƙala malik في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة إمام مالك رحمه الله كي تشيوا جمد متانا مكة yace za su yi sallah a mina in suka je haji za su yi sallah raka'a biyu biyu har su huto daga mina zuwa maka me fa'idar wannan magana me ya fi imam malika wannan magana kun san akan mazhaba ta malikiya ba a ƙasarin sallah sai an tahiya ta fasahi hudu mil 48 shi ke kawo cewa a yi jam'in sallah wannan shi kawo wannan magana a nan to yanzu gashi shi maganar an aka huta mina an san mutanen makka da mina ba don bai kai wannan miliyon ma bai kai ba ɗaya cikin hudu ma na wannan abin da malaka ya bata amma kuma suna ƙasarin sallah to anan imam malika ya yarda da abin ne wanda bai iya turuwa a nan sallallahu alaihi wasallama su abubakar su umar dai sallah ƙasar suke a mina anan imam malika ya yarda ba wani ja a kan sallah raka a biyu kasar amina ma me ana abin da yake nan bai hudu shahidi ba fikir imam malik da sauran malamai masu aƙidar tafiya sai ta tsawo za kasar sallah amma suka yarda kuma a yi kasar amina ta ce wannan kasar ce ta abudan kurin saboda aikin hajji ne aka shar'anta kasarin sallah ba don guda ba sai ya ka zo nuna ka ce a gashi imam malik ya yarda a kasar sallah amina alhali ba ta kai wancan milkin ya iya nan kan aƙida shi kan munwoshi sai ta kai wancan miloli amma a nan ya yarda da abin haka yake aikace a nan imam malik ya mai kauya ya yarda kowa duk alhajin da ya je mina duk da daga makka babu bulaguro ba ne ba dogo amma a nan ƙasarin sallar za a yi a nan sun yarda don haka abin yawa kana shi sai ta abu don aikin hajji kuran tunda in wa bayani ya gabata mas'alar ta kasarin sallah a kilo kaza mata hadadi babu ruwaya daga manzon sallama da manzon sallama yayi bayanin kasarin sallah he ta kilo kaza babu duk mutum maka magana shi kurin kololuwar abin da yake magana annabi sallallahu alaihi wasallama safara la asfan kasar salatu fi amana yaje asfan yayi kasarin sallah asfan yaje kasarin yayi kasarin sallah wannan shine kun labarin to wannan cewa sufan shi ne aka lissawa da mil 48 to wannan kaga dai a hili in za a binciki maganar ba ta aka bai ya ce sai an canza kasan sallah to abin malamai ke kawo hujja ta wannan ba madogara ba ce ba haddade ta iya a ce dan an ce ji a sufan ya kasar sallah wa ya ce shi annabi ya ce an canza kasan sallah kuma shi labari ya bani bulagunan kasan sallah shi ta abdullahi bin umar kan haifin umar kowa cikin sai musulun da nan sarrafa lama aka ta safar arba'atu a majalasa falasif a wata zama amiyal annabi da ta tabbata cikin sai musulun ya yi ta hiyar farsa yi ko mil uku kuma ya kasar sallah to in can ka ce mil to nan ya yi ta hiyar ta mil farsa yi uku bai kai ba kilo shirma kilo sha wani abu farsa yi uku kuma ya tabbaci da kololuwa da akwai ta mil uku ma to a ce ma a ɗauka mil na akwai shakka kan ruwaye fasiki uku ne ko mil uku ne mu ɗauka ma fasiki uku duka zaka ta nawa ne na za ka kenan abin kware ma bai kai ba kilo 20 ta sake gaba kilo 20 ba na kenan shi yasa abdullahi bin umar yake cewa law safatu min al-aqsa sala inda zan yi inda bulaguro ne kenan aka bar magana kurin italaki in abinda mutum zai kiraya bulaguro ufkin mutane za a kiraya wani bulaguro ba ta yi bayan gari ba ko ta gona shi wurin wurin abu an dai ai ce bulaguro yayi kuna mutar sallafar shi ne zai hasilin magana ƙayyadewa kilo kaza 20-80 kaza babu nasi madogara kwakwara illa fa'inda ta zama gaba ta ala gafarta musu sai shi abdullahi ban umar ke cewa in zai bulagurin mil daya to zai kasar zalla in dai bulaguro ne shi malamai ke cewa nan abinda da ke biyo ba wani kano bale a yanzu akan samu garuruwa irin su washington su tokyo wanda ya kaci kilo 250 a cikin gari to kaga a nan yanzu irin misali sun bar wani na dame ya ci kilo 20 da wani cikin gari kaga nan ba mai ce maka bulaguro ta zaka ta unguwa ya ta unguwa kaza ko a tokyo ne ko a yau ta ba ta bulaguro kai kaga ka ta kai wuri kaza to kaga wannan din nisan shi ba dama kai kasar sallah din nisan tahiyar tun da a gari kake amma kuma in a ce bulaguran ne ko kasa da haka ne saka kasar sallah yana gani almuhim kurin mutum inda ya bulaguro sunan shi bulaguro mutum yana da dama ko ka'ida ce ma ba dama don akwai bambancin jami'i da ƙasa ta ƙasar ka'ida ce kuna sallar bulaguro biyu ce a zuwar la'asar isha bibi ne wannan su haka jami'i ne aka ce rukusa ce ba azima ba ce ba jami'in sallar guda biyu mai bulaguro ya gama sallar guda biyu ba ce aka yi ba ka'ida ce sai ya yi in iya so ne an ba shi rangwami in iya garabawar za ta ba shi matsala shi an ba shi dama ya gama sallah to wannan mas'ala da yawa yan wasu kan ɗauki cewa jami'in sallah kamar wani ka'ida ce halibin bi ba aka tarin hayar liman ya bar suna ya kaza kaza a ba haka ba ne akwai bambancin ƙasar da jami'in sallah ko da ruwa ko ba ruwa ko ta ina ne gama sallah guda biyu rukusa ce domin annan sallah salama ba a samu ba ba inda tabbata ya cika sallah a bulaguro inda bulaguro shi ne kasar sallah ke amma maganar jami'in sallah aka samu wani lokaci zai yi ko ci a lokacin zai cika ba wani lokaci zai gama su wani a gida kaɗan ne ma za ga annabi kaɗan ne aka sa aka labarin ya yi jami'in sallama a gida ko ruwa ko na abu kaɗan ne ta ƙilga da ya tsaka bigo ya sa annabi ya gama sallah a gida me ya shar'anta amma ba ka saube yake yi ba ka saube yake yi amma shar'anta na kenan cewa a ɗauki abin ƙa'ida an ba a yi zama rigima ko wani lokaci ma wani kitan wani sun zo da limamin su limai ce ba a yi su suka sa sallar su ka kwana kwatsa yaranci ko tsagiranci da rashin abu wani mai kai jaba su kuma su suka rika musu kasar da su ta wannan ba suna bace ba suna bace zanen tsagir ta danci ne musulunci bai bukata haka ya bukata lima ya ce ba a yi to wace ya yi shi kanta shi maza da ba kullum yake mafi yawa bayan ta mafi yawa bayan ta kaɗan ne aka samu ko a ruwa ya ji musulun kaɗan aka samu wannan shara'antawa ce amma ba ƙa'ida wacce a dole sai a yi ta kenan me yasa liman ya ce ba a yi wasu ce ya yi zama abu rigima haka yi ba suna bace ba idan aka ce ba a yi kurun ba a yi ana yi a yi kun balle liman da ya ce ba a yi ka ce sai ya yi kuwa ka zuwa ce saba suna bai bin suna ba haka wani ba Allah ka ɗauko manzana sai kaɗan za ka sa wani annabi ya zama sanda ko a ruwa ko a menene ba wanda ruwa ta musulmi na ba sama in ba a ta ma za ka ba annabi ya san jami'in sallah ma ba ruwa ba a gari a garin a gari ko a ruwan ko a menene to ya ka samu an ba wannan ruwaya ba wannan ruwaya shar'antawa shar'anta shi a cikin fatawar shi islam ibn taymiya yake ce aljama rukusan la azimatan eh ba azima bace ba da kasaru inda dama ka bukata ko kai daya ablaguro ina da dama in sallah in gama garba da sha'i an dama kuma raba yi mu garba in isha daga baya misali yana sabka ya yi misali a zuwa kurum kuma ya hau da cigaba da tayyabi da tarba iyayi kenan ba na bane ba kama dauki abin kaman da a samun da ya samu matsala a wurare da yawa har ma aka tumar limamin dan bai yi ba ba annabi mafi yawa bita mafi yawa annabi ba kadan yayi mafi yawa kadan ya rayuwar shi jami'in sallah kenan balle a gida zaman ruwa mata bin abubuwa mai gama ruwa a mazan Allah ya gama ya gama dalilin ruwa muna labarin sallah da aka sati guda ana ruwa na ka tana jami'in sallah ba mai kama jami'in sallah sati guda aka ana ruwa kuma ya dawo juma'a aka juma'a ka watsi ana juma'a a kare juma'a kare aka watsa daga juma'a bayan asar kai maka ta gida ko sati ya dawo ba a yi jami'in ba a yi jami'in a zuku juma'a ka watsa ta haka wakilin mutane ya kamata mu fahimci addini fahimta kyakkyawa kan mutum zai kaman kurin wani abu ne haka kurin da ka da yanke abu da ka ya kamata aiki da da ilimi abin aikata sharanci ba matsala ba ce ba an yi ba a yi ba ba wani matsala ko daya kuma saba sunna ba ita ma sunna ce an ta ku sunna a tar wani abu sunna bar wani abu annabi ya kamata ka bar shi shine sunna a yi wannan a yi wannan Allah shi da mu kenan nan imam malik rahimahullah kenan ya maka bayanin cewa babu laihi ka a sallar amina kenan kowa dai ne ya je mina a nan sallah raka'a biyu za a yi ba tare ba da lura da bulaguran kasar don shi akan kasar shi an kai mila ɗin takwas حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلىها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى ركعتين وأن عثمان بن عفان وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد abin da yake wannan ruwaya cewa urwa ke bayan labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar ruba'iyya ya raka hudu azhur la'asar isha amina ya yi su raka'atai raka'a biyu a zuhar biyu la'asar biyu isha nan ma'ana kenan annabi haka bar duniya da ya yi haka yi hajjin shi haka ya ce wa anna ababakar ababakar siddiq sallaha bi min raka'atai duk zaman da in ya zo da biyu yake yi shima annabi umar shi ne ya ji mama akan yin shekara goma shi ma in ya zo mina raka'atai الزور la'asar isha bai kasaru da bai cika su raka a bibi ke yi wa annan usman shi ma usman da harko sallaha bimna raka a te da harko shi ma raka a bibi yake yi shatar imarati rabin shugabancin shi sha na wayan sha biyu usman bin affan sha da zama kusan sha biyu za ce da sha da da tsayin watanni ne sha biyu ya yi usman bin affan raba aka ce raba shugabancin shi ke wani shekara shidda iya shugabanci in yi zo haji shi ma raka abi yake sun mu a tammaha ba daga baya usman afan sai cika sallar isha a zo la'asar yake cika su ba wannan shi ne magana da tawa haka usman wannan shi masu da muke baya baya ta magana saki uku annabi iya raye uku ɗaya ne iya aiwar duniya uku ɗaya ne abu aiwar duniya uku ɗaya ne umar aiwar duniya umar shi ma da farko shekara biyu shi ma uku ɗaya daga baya ya sake mataki ko wata fahimta ijtihadi ne umar nan ma ijtihadi usman affan ne wannan malamai maganganu suna da yawa a umar usman me yasa cika raka saboda ya yi mace ne a nan ya mace a makka ya zo ɗan gari kenan da zuke mai ta sallah ba to shi kuma ko mata kai a makka ko an ce mun gaban kanta ba an kazo an kazo mina kasar kasar sallah kaji a to ba mace bai yayi da shi shugaba ne ko ina gidan shi ne din da yazo shugabanci shi ne shugaba kuwa ko ina gidan ba bulaguro bane ba to shi ma sai sai lokaci manzon Allah maka ba ba shi ke bane ba amma shi da ya ga ga da jini suke ya zuru ya kaza kuma ya zuru shi kansu eh don sai ababen yake kawa wanda kowa da irin nashi ne wani su ce a a lokacin nan mutane daji suna da yawa an kawo ta ruwa ma da tanganta ruwa ba cewa ya ce saboda an kawai suna da yawa suna zawa kasu ya ce sallah sallah zan raka biyu ce ce sai ya cika to a dawo shi ba ba ta da tsaya ne ba don abuwa ake kawo da manganu dai cewa ba wata magana ta wani zai kawo maka kurin ijtihadi umar usman bin affan kurin ya wani ijtihadi mun suka ce magana wata kusa cewa an tambayi urwa ka ce ya aka usman ya cika ya ce ya tawili irin yadda aisha ta yi tawili aisha ma ta cika sallah abu lagu mai sa suna kan cewa ai kamar kasar wani abu ne na sauki ba sai aka ba dole ne shi za aisha ta cika take hudu ta shi shi ma usman wani abin shi ne kwana ma wata maluga da ba a takaice da yan wa manganu da dama kan cewa kullum dai kowa wannan ce wannan ce wannan ce abin manzana sallar talami a shi ne mafi kyau mun manzan Allah ya yi shi ne kodin mafi kyau kowa ya kama ana saɓanin da akwai dalilin shi tsakanin shi da Allah ne matsayin shi Allah wa'ala shi yasa a lokacin da su muna amfani ya zo a kurwa cikin suna abi dawud da ya zo zai za a yi sallah zai cika sallah ya kawo ra'ayin cika sallah raka hudu amina abdullahi bin musa wuce mai mu'ara da dami dami za ka cika sallah min sallah a wani wurin tare a nan sallah sanama bai cika ba mun yi da umar bai cika abubakar bai cika ba mun yi da umar bai cika ba kai ma da kake me yasa za ka canza ya ce akwai kudin haka cika zai suka ja kowa iya ji aka fafata ibn musa bai da ba da madogara masu mata wani shi cikin kai sallah bin musa'ud aka sallah da shi a ƙari ka zama mutane wasu iyaliya a ƙashi to kai ibta sun musallai ka aibanta aikin usman kuma ka zo ka ba a sallah da kai kace ba kyau da kace a saba sunna kai ma saba sunna da kai ya ce alkhilafu sharru alkhilafu sharru ya ce musu saɓani sharri ne iya gudun ya ƙi sallah abin zai biyo baya shi ya sa ce wannan haɗarin saɓani na kalafin sharon shi ya sa musamman amma ba dana da ba to ne ya kanta da mafikin sabai dabin zaka raba jama'a iya da haɗari musulmi ya san harkar jama'a abin zai biyo bayan rabu nan shi ya sa ya gudun saɓa ma usman shi sa bi shi amma ba dan ba ya yarda ba ne da haka ya kamata yi alamuhim usman allah samu zarin shi allah alamu amma da gaskiyar magana habin da yake tabbatacce habin wai kun bayan shi ya wuce ba wanda gobe aka suka cigaba san da su raka hudu amina har yau haka ake raka a biyu amina ake ba hudu ba Allah wa wannan shine dai masala ta magana ta amina kuma za ku gano shi kashe imam malik ga abin da ya kawo hujja ma da shi babu ma da ya maka amina sallah raka a biyu ce kuma haka za mu gani malik ya ta magana kan insha Allah amma ya kawo wani abin da ya wakana ba dan ba wai malaka ya goyon bayan magana karshe bayan ce annabi yayi abubakar yayi umar yayi kuma kiran bai wace daga baya malaka ya goyon bayan magana karshe shi ma akan tawarkon yake malaka imam malaka rahimahullah sai don ruwa ta tabbata hadisin al-shawib hadisin ya tabbata sai ta haddathani an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا وانا abin da ke wannan ruwaya cewa Umar bin Khattab lokacin da ya zo Makka yayi sallah da mutanen Makka raka'a biyu su mansaraf kuma iya amirul mu'minin sai da ya sallama ya juya sai ce ya mutanen maka a tin musa kuku cika sallakuwa ku yan gari ne fa ina ƙaunin safar mu mutane ne yan bulaguro yan bulaguro ne sun masalla umar al-khattabu raka'atun dimina kuma umar ya salla raka'a biyu haka amina da aka je mini ba garin makka ba ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا مالك تبا مسامون لاباري با yayi magana da 'yan makka ba abin da ya gaya musu cika ko kwarigi haka malaka ce ba mu samu wata magana ba da umar da umar yawa mutanen makka saɓanin yadda ya magana irin maganar a makka na mai magana cewa na abu ne sananne zamananne daman an san duk ɗan mina ƙasar yake bai buƙatar yan mai magana can ma don dalilin kausai tsammanin su yan gari ne don yan gari suka tsalla yake nan kuma kenan hukumcin su guda ne da shi umar ɗan bulaguro da ya zo daga madina da yan garin makka duka amina sallah kurin raka'a biyu ake yi a zuwar la'asar da isha shi ta ba abin da ya gaya musu magana ke kuma na ruwa hadisi ne makufi kuma ya inganta zuwa ƙasar na umar bin khattab wa haddasa ne an malik an zaid bin aslam an abi an umar bin khattab صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيء wannan hanyoyin da suka zo maganganun wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wannan ruwaya ta zai bin asalam asalam ce abin da yake cewa ibn khattab ya yi sallah sallah bin nas bi makata rak'atayn ya sallah raka'a biyu da mutanen makka raka'a biyu yawa mutanen makka falamman sarraf da ya kare sallah ya ce ya adam makka ya mutanen makka a tin musa latakun ku ku cika sallar ku yan gari ne fa ina kan musafar mu mutane ne yan bulaguro sun musalla umar bayan ya yi a makka kuma ya yi sala umar ka ta yi mina da ya je mina raka'a biye shi ma ce wallan ya baloguna ba mu samu wani labari da ya zo mana ba annahu qala lahum shay'a cewa umar ya musu wata magana kurin raka biye cika da kurin aka shi babu dama na mara mutum ne dan anan kowa matsayin shi daya abin ba anan ba bambancin dan makka da dan bulaguro dan amin ake kuma kasarin sallah ake sai kin ba wani magana da ya ka sabuwa irin da yawa mutanen makka magana kenan ne bayan wannan su ila malikun ka magana cewa an wa imam malik rahimahullah tambaya an ahalin makkata kaifa salatun bi arafa araka'atani am arba wa kaifa bi amir al-hajj in kana min ahli makkah ay yusalli zuhur wal asr bi arafa arba'a raka'at aw raka'atayn wa kaifa salatu ahli makkah fi iqamatihim nan magana imam malik aka wa tambaya cewa mai matsayin ahalin makka kaifa salatun bi arfa yaya sallar yan makka take a hilin arfa a raka'atan am arba raka biyu za su yi ko raka hudu wa kaifa bi amir da hajji in kana min ahalin makka yaya amir hajji gaban hajji tawaga in dan makka ne a yusalli zuwa al'asar arabawun أو ركعات أو ركعتين شي ما ركع كل زي كون بي زي كما يا سو أم مكة إن سكا زمنا أمينا ko a arafa kwanakin da suke amina yaya sallar su nan za mu ga me ake cewa mamar zai don akwai da tambaye don shi imam malik ka kumance iyakan ka'idar kasarin sallah sai an kai mil 48 amma yanzu kaga wani zuwan tambayoyi da aka mishi za ka ce he ce an ka'ida shi ne ba ƙasar sallah amina ɗan makka ba ƙasar sallah arfa da arfa ba ta kai kilo goma ba ta kai kilo ishirin ba tsakanin da makka kenan akan ka'ida imam malik in wata bulaguro ne ba ƙasar sallah ko wacce ka zai to amma ga shi imam wani tambayar da aka mishi me amsa imam malik ɗan makka amina ya za su in shugaban hajjin ɗan garin maka ne in shugaban jama'a a cikin aikin hajji shi ya zai kudi zai asar ko raka abi zai su yan garin maka in suka zama na amina kwanaki da ake gudunar na mina za su yi don an sa amina na kwana hudu ko an zo an yi kwana ɗaya an wuce arfa an dawo kwana uku hudu ne to su ma ya sallar sai take ciki faƙala malik ga jawabi na imam malik rahimahullah ya ce يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة يتي دم مكة عرفة دمنا duk zaman da za su yi a wannan wurin ko kwanan za su yi za su sallah raka biyu biyu suna kasarin sallah kuma da suna rage sallah har su koma makka ba maganar cikawa ya ce wa amirul hajj amirul hajj shugaban tahiyya ta hajji shi ma aidan shi ma haka idan kana min ahalin makata in dan makka ne shi ma asara salata bi arfa wa ayyam mina shi ma zai rage sallah a arfa haka a kwanakin mina yace wa in kana ahadun sakinan bi mina muqiman biha amma wanda yake dama amina yake nan ne garu dan gida ne ai dan mina ne to wannan shine fa inna zalika yutimmu salata bi mina zai cika sallah a mina raka'a hudu wa in kana ahadun sakinan bi arfa an kuma shi ma dan garin dan arfa anan ne gidan shi anan ne mazamnin shi arfa muqiman biya anan yake zamne shi ma fa inna zalik yutimmu salata biha aidan shi ma zai cika sallah wannan shine abinda yake mas'aloli na sallata mina yan wa wannan mas'ala ko a yanzu ka iya gama wannan magana wani ka wani ra'ayin ka san dai ga mu dogara kurin ko da malikin mai magana kayyade haddi na tsawon tahiya a kasaru shi ma dai ya yarda amina kenan kusan kowa ya yarda jima'i na amina kurin sallah raka'a biyu biyu za a yi da azufar da la'asar da isha a nan kowa ya yarda can saɓanin kokuna shi ne kuma daga mina can a wani bulagoro daban a can a kyauta a kina amma amina babu wannan saɓani sai maganar abin da ke samu yanzu shi da kansa magana wannan salatul muqim bi makkah wa mina sallar wanda yake zamne zuwa da wuri ko 'yan gari a makka a cikin kwanakin hajji ko ɗan mine ne sallar shi ya take ciki haddasa ne ya haya a malik annahu qal man qadima makka ta hilala da hijja fa halla bil hajj fa innahu yutimmu salata hatta ya khuruj min makka ta limina fa yaqsur wa dhalika annahu qad ajma ala muqamin akthara min arba'i layali Allah ya kama da karamin ana abinda mamal malik yake cewa wanda man qadima makka lilal dhilhijja wanda yazo makka a harkon kama wata jinjirin wata na dhilhijja na aikin haji mazawa da wuri fa halla bil hajj yayi niyya ta haji tunda ya shigo tun daga muzdalifa mun san zai kwanaki da yawa to ya jafa innahu tun salat hatta yakhruju min makkah zai cika sallah har sai ya bar makka zuwa mina in je mina a can ya kasar shi ya ce wa zalika me yasa imam malik rahimahullah ya wannan hukunci ya ce annahu qad ajma ala muqamin domin yayi niyya ba wani kokonto wanda ya zo a harkon wata na zulhijja ya tabbatar zai fita kwana hudu shi kuma akida malik malik a fikin shi in ka yi bulaguran da kasan za ka yi kwana hudu dole ka cika sallah ba a ƙasarin sallah bulaguran da ya huce kwana hudu inda ya kayan ne zama sama da kwana hudu wani shi ne a nan hukuncin da imam malik rahimu allah ke yan wata ma wannan mas'ala ce mai saɓani wajen magabata ala suka gawarta musu kan in ka je bulaguro wani gari kwana nawa za ka yi ƙasarin sallah wasu ce hudu wasu ce uku wanda kwanakin shigowa wasu sha kaza sha biyar sha takwas shi ma wannan babu ruwaya tabbatatta daga manzan da Allah ya kusa sallallahu ina manzan da ce in kai cika kwana kaza kasar ta kare ba mu kama ita ba mu kama ita fiqhun magabata misali shi imam malik bai madogara ya ka daga ciki ana cewa jabar salata ayyamu bakon ta kwana uku ne da magana an ce dan muhajir wanda ya hijira ya wuce kai kwana uku a garin makka wasu dalilai da eh ta kenan haka ce yafa kwana uku ce kenan da kwana hudu kenan bai cikin bako kenan ira da wani manganu ne wasu su ce sha takwas ganin an samu ruwa a nasu sallar salama a zaman shi a makka kwana sha takwas ya kasar sallah haka shi dai kamar magana ce ta kiloluwan tahiya babu nasi karara kowaye zai kawo maka abin da yake da shi ne ya yi faɗinta ka a wuce ƙasarin sallah an an wuce kwana kaza kowa illa abin da kowa ya rada inda ka je kasar kurin ka zo ka aje kaya shi kenan wannan nama an kare amma na zo yana abu ne 'yan kwanaki in koma wanda kuma a nan han malikiya sun yarda misali ka wani gari da ka wani gari ka ji irin masu neman harin su takardu ko wasu ake wani kaya ya sai da suka yi tsawa ɗalibin gobe ya sai gobe ya sai gobe ya sai gobe ya sai da to wannan ko a malikiya sun yarda in za ka yi shekara guda ƙasar sanda za ka yi wannan ko a malikiya inda baka yanke zama ba kan hata kullum za kare gobe zan kare jibi zan kare gobe zan sai gobe bai sai ba kayan kaya kai ka sai bai sai ba kullum kana wata kiliya ala ka kiliya mai sayar da sibi sun saya ba ko zaka yi wasu takardu je ka dawo je ka dawo wannan kowa ya yarda za ka kasar sallah haka dawo wannan ba matsala kan shi abin da ke wannan kayan niyyar zama mai sa malamai ke cewa babu hujja kayan misali annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya bude makka annabi ya cin makka babu wani abu da yake jira na barazana ya kare ya zama iya shirye shirye al'amura annabi sai da kwana goma sha takwas ruwa sha tara wata ruwa ashirin ana magana wasu hudu kwanaki su ga wasu na wuta shi ne kwana ashirin kasar sallah ya kai har arebar makka haka bulagurin kashe din na yaƙi na tabuka a tabuka da wani yana zamne kasar sallah ya kai haibar tabuka kwana wajen ashirin ne kwana ashirin yayi kun bi ce bai dan makara ashirin za mu cika ta bai ka ba bai ce ban da maka mun ce ashirin za mu cika ta an wayla mas'ala ta maka bata da matsala ka san da kowa san muhimmancin jami'in sallah balle a masjidil haram yanzu ka ce misali yanzu dan kana kai kuma alhali dama a sunna dan bulaguro in yi je wani gari ko ma ma'ana ne ko ba ina ne ma kana ina kasar sallah sai na je wani gari na iski inda nake sallah akwai limamin ratibi a nan sunna ce ka bi shi kai sallah kai hudu irin tashi wadanda abdullahi bin abbas ɗin tambaya maka cewa iza kunna ma'akum a tamamna wadda ta fi halin na tsakamata na ce idan muka ya ce in muna tare da ku yan gari suka yi miki mun goma sauki mai bulaguro sai muka san sallah ce wanda ita shi ta wani ce suna fasakatu suna annabi kenan kenan a suna annabi sallama kenan dan bulaguro an kuma za su yi wani wuri sun zo ya zuwa daga kwaita wasu yan bulaguro ne kusa su koma ta bisu bin sallah a'a kana dama ka bi limami ɗan gida sallah ko shi masu ka bi shi ka cika sallah shaka kamata a maimakon ka ware ka ce kai baka yi ya ka bi shi ku sallah tare sun zama kasu a nan wani yamma abdullahi bin abbas wani tambaya ta cewa yamma abdullahi bin umar tambaya akan cewa to ni dan bulaguro ne he isko limami mazaunin gida ba wadda yake ba to amma da na zo limamin zamanin gida ya yi raka abi na zo ta ƙarshe raka abi ya yi ya wuce ke dukkan zan biyu a yi abi ta kai na ko sai mafi labin ubin umar tambaya ya zan yi suka lafi sai dariya ya ta zika cikon su ya ta zika cikon cin biyu shi a wajen kenan ya tsira su da biyu ya zamu shi da mulaguro ne liman hudu ke ya biyu shi ke ya kai ta ya ta zika ciko tun sallaka ta koma ta liman shi magana kenan daga ɗan bulaguro ya bi liman sadaka ta kuma hudu zuhu da gare ka in bi ka samu ya kaci ko biyu haka yi sunna take ta sadaka ta kuma amma inda shi dan bulaguro ne ya ja sallah a tafi kunnu ala sunnati ko aka sunna shi fi kunnu ala sunnati shi dan bulaguro shi ne liman sai ke bi in yi bi sallama ko yan gari ya kutu ko aka sunna shi in dan bulaguro ya sallah alaikum salam ha ya saba sunna abinda yake tambaya ba kwaji ba wai wasu masu dabara yan wai liman an kan an kai dan bulaguro ne sai ka sami liman ya salla azhar wai kai yake niyya raka ta farko ta bi ta farko ta liman yake yi azhar an ka ka sallama ce kuma ka ta biyan ta gaba kai wai sai azhar wannan wannan wani wayo da ba zai da wannan wani banza ne ya saba sunna kada ka suna ce maka ko biyu ka samu ka ci ko biyu na kai na mai da biyu da asar ko biyu ce ka samu ka ci ko biyu haka abdullahi bin abbas ce haka abdullahi bin umar ce ko biyu ka samu ka ci ko biyu to na ga magana game da kun kai shi annan kun a cikin gana bila kun baka sa baka baka kote ba ba zaba nasa wanda haka wanda ya zo ya bi liman shi dan bulagoro ne ya raka a biyu ta warko a zarawai bil asar bai kote babu kote nan bai kote ba kun yana bila kun ala bashi latin na fida sai za mu tashi takabir ayyam tashrik kabbara da ake ta kwanakin sallah ta layya ayyam tashrik kenan sha ɗaya sha biyu sha uku ga wata bayan yamul eid akwai kabbarori da ake za mu ji a nan imam malik ruwayar da ya kawo ya ce haddasani ya haya an malik an ya haya bin sa'id annahu balagahu anna umar bin khattab kharaja laqad min yawm an-nahar حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج ثانية ثم خرج ثانية من يوم ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبير ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي abin da yake wannan ruwaya cewa umar bin khattab ya huto sahiyar lai sallah ta layya lokacin da rana ta ɗago kenan lokacin sallar idi ya yi kabbara iya kabbara mutane suna kabbara kuma ya huto kwana na biyu sun karshe sanar tafiye mu ya huto kwana na biyu kenan wata kazan sallah shi ma ya huto lokacin da rana ta ɗago sama nan ma ya kabbara ake ko ake kabbara irin kabbarar shi su makarantar sadista ya huto kwana na uku ya wuto yin zakat sam ya daidai rana ta karkace daga tsakiyar sarkin azuwa ta yi annan ma fa kabbara fa kabbara nasu ya kabbara mutane suka kabbara bi ta kabiri da kabbara da ke suna yi shi ma su ma suna iya shi ma suna yi har kabbara dai ta kai ta hadu har ake jin kabbarorinsu a harami a ka'aba aka san umar ya huto kenan jiwa ta lokacin jiwa to wannan magana muna cikin matsalolin kawai illa ita ruwaya ce zuwa ga umar ba ta da inganci amma da sa akwai kabarorin ba saɓani kansu kabarori na sahabbai kan magana a yamin tashari na magana kabarori ko da zai wani taudar ruwa da tana da rauni me yanzu malik ke cewa ƙala malik al'amurin indana kina malik ya wani magana kina yanin kina mutanen madina ya ce al'amari mu a wajenmu annan takabira fi ayyamin tasharik dubarar salawat kabbarori da ake yi a kwanakin sallah an ce wasu kwanakin ya ce yanyane a tasharik kamar da ake ta marge don a wanta lokacin su ne kwanakin da an yi sallar layya su ne kwanakin da ake shanya nama a rana a kan duwatsu don kai lalace ake marge sai ce kwanakin marge marge da suke yi kwanaki ya zama ta gurin kuma kwanakin aka kira a yamin tasharik wannan kwanaki uku na sallar talayya to kenan mu a wajen mu wannan kabar ana yin su duburu salawa bayan ba kun lokaci ba bayan sallah a zuhur a yi kabara liman ya yi mamusu yi bayan la'asar ya yi mamusu yi haka ake yi bayan salloli ake yi yace wa awwalu zalika takbir al-imam wan nas ma'ahu dubur salat az-zuhr min yawm an-nar daga inda ake fara hakan bayan sallar az-zuhr tara na sallar layya za a fara liman kun duk sallar da ya sallama ya Allah akbar Allah akbar la ilaha akbar tayi kuma musu mas ranar sallar ta layya yace farkon sallar farkon yin ta kenan wa akhir zalika karshen kabbarori na ayyamu tashrik تكبير الإمام والناس معه دبر ثلاثة سبع من آخر أيام التشريق كنا أكوانا نهدو آكي صدر الصباح شي كنا أنقاني ثم يقطع تكوي كنا هي كفرة تو قال مالك إمام مالك كتا والتكبير في أيام التشريق كبروا لي دعكي أكوانكين أتيني أكوانكين صلى تليا على الرجال والنساء maza na yi mata na yi man kana fi jama'atin aw wahdahu bimna duk wanda ya zamanto a cikin jama'a kake ko kai ɗaya ne amina zaka yi aw bil afaq kulli akwai da duniya kwanaki ana iya kabarori za a yi mata shi ba sai a maka ba tace abul akai kulla wajibul wajibi ne ba ta za a yi kabarorin wa inna ma ya'tammu an-nas fi dhalika bi ma'al hajj wa bin nas bimna in yace wanda yake cikin aikin haji da liman za ku koyi kowa zai koyi da liman in yayi li'annahum idza raja'u wa qada al-iram yatamu bihim hatta yakunu mithlahum domin in suka dawo ma daga daga daga mina suka dawo daga harami suka harami suka dawo yan gari ma za su koyi da su fil hind wanda ke ma ba su yi aikin hajjin fa amma man lam yakun hajjan fa innahu la atama bihim illa fi takbirat ayyam at-tashrik amma wanda ba alhaji ba ba zai kabbara ba sai a cikin kwanaki na ya kaca kiran sauran ga akwai masa kabaru da kaca na amumina na arfa sai a kwanakin tashiri duk ba alhaji kenan ba ya yi kabbara sai a cikin kwanakin tashiri amma alhaji kenan tun daga wannan kwanakin da kan suka hoto tun daga an hoto ana iya ta yi amma wanda ba alhaji ba ba zai kabbara ba tare da su bai koyi ba da da imam da imam alhaji sai a cikin kwanakin tashrik qala malik al ayyam ma'dudat ayyam tashrik ta ila tazgulla tazgulla fi ayyam ma'dudat kinna nan shine ganin kwanakin wannan tashrik su ake ne nan masala ce uwa manganu da dama kan wannan kabarori ya ake yin su bayan sallah an samu cewa abdullahi bin umar ne yana kabara a cikin kowane lokaci haka dama cikin sahabbai kamar da na hamza bin hajar ke cewa babu wata magana tabbatatta daga annabi sallallahu da manzo sallama ya kayyade lokacin kabarori ko siga kabarorin kansu babu ruwaya ingantatta wadda ta kayyade kabara lokaci kaza ake yi daga kaza zuwa kaza wani aikin sabai ne kowa yayin da yake a wajen shi illa an san shar'anta ko kabarori ko kabarori amma musu wannan ka'ida bayan sallah ko kayan sallah kabara hatta da sigal hatta sun kabarori na ayyamu da aka ce na ayyamu wannan gona gwamnati ta hatta kabarori ta babu siga marfu'i manzo manzo Allah sallama ce ga sigar kabar zaku masabai kowa iya kabara daban-daban wani Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar akbar la ilaha illallah kowa irin tashi yake amma babu kabara guda wadda ita ce kurin aka ce za a yi kuma babu maganar umarni daga abin cewa ku yi babu maganar har ce cewa cewa wajibi ne ma to ba maganar wajibci ne kamar shi bin azan ma sai ba da zama kurin shi ce babu magana babu maganar wanda ka babu musu wuce kurin wanda sama shi ya kan haka zama kurin kurin ba da yi to me yasa ce ganin babu ruwaya da zai murfu ikra amma gaskiya ga ruwayoyi a cikin sahih bukhari akwai ruwaya ta sahabbai sai ibn umar da sauransu su sun bin aban bin usman suna kabbara kuma jama'a suna yi bayan sun yi amma ba kayyade ba lokaci kaza lokacin sallah ko bayan sallah kun suna yin ta duk cikin lokacin ayyamin da gaskiya mai yawa mai yawan sahabbai suna yin ta ba tare ba da kayyade lokaci wallahi a'lam sai salatul mu'arris wal muhassab al-mu'arris wurin da ake dan zama dan zamana a rage dare kayan a huta da sai a cikin tafiya wuri ne sananne haka shi al-muhassab wuri sananne a makka kan matsalar jama'a ma insha Allah حدثنا حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي حليفه me yake cewa fasalla biha qala nafi wa kana abdullah ibn umar yaf'alu dhalik qala malik la yanbaghi li ahadin an yujawiz al mu'arras idha qafala hatta yusalli fi وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل صلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به wannan sallah a mu'arras ga dalilin yinta ko al-muhassab yace abdullahi bin umar ke bada labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallama anaka bil bata'a allati bi hulayfa ya sunkuya ya ajje ya sunkuyar da raƙumashi a wannan baka ƙasa wannan wuri na kwarin bataha wuri ne sananne a zulhulefa zulhulefa kai wurin ake niya kwakwari ne dama annabi ya sarki tago shi a wannan wuri fasalla biya ya salla a wannan wuri na fi ke ce abdullahi bin umar shi ma ya fa'adu zalik in ya zo wannan wurin yana aije sarki tago shi kuma shi ma ya salla a wannan wuri don haka sai imam malik ke cewa bayan wannan ruwaya don haka layan bagi ne hadin an jawajar ma'arras bai kamata bai kamata ba ga wani ya tsallake wannan wurin ma'arras iza kafar in ya dawo nan hatta lokacin dawowa bayan ne ba za ka taimaka aikin hajji in ka dawo daga hajji za ka gida madina kakka huce ma'arras hatta yi sallifi sai ka yi salla a wannan wuri wa'in marar biyu fi wa gari wadda in ma ka zo hucewa ba lokacin sallah ba ne falle kun ka tsaya ka sauka a wurin hata kai salatin haka samu damar yin sallah lokacin sallah ya shiga sun masalla ma ba da lahu ka sallaci abin da ya baka damar sallata abin da ka samu damar sallata shi me yasa malik ya ce wannan magana ya ce li annahu balagani labari ya same ni ji imam malik rahimahullah labari ya same ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rasubi nan yayi sansani nan yayi dan jin jijiji ya zamana anan a cikin dare kahin garin Allah ya waye a lokacin da kuma abdullahi bin umar shi ma ana habihi ya ai sauke tako shi a wurin don kuyi da nasar salama na almuhim kuna magana ce ta sallah a zulhudu amma ruwa ina ga cikin wanda kan ji fadl hajji hajji na albani da ya kawo hatta wasu suna kawo raka'a biyu ta wajen niyya suna gama ta da da ihrami wannan sallah raka'a biyu ba ta da alaka da harami babu sharadi ya ka raka'a biyu zaka yi niyya ta aikin hajji to shi zulo lefa mazana ke ban labarin cewa jibril ya zo ya gaya mini cewa allah iya maka umarni ka yi sallah a wannan kwari mai albarka kuri shi ne kwari ne mai albarka kayan ba lahi ba ne ba ka tsaya a wannan wurin ka yi sallah raka a biyu wuri ne mai albarka ka zo ko za ka ka ji dalilin sallah ɗin shi ma lugatar ruwa ba dalilin sallah a zulo lefa allah ya annabi umarni ya yi sallah a wurin kuma ga mai dalilin wuri ne mai albarka haka ne ko yanzu ta kama in ka je sai ka yi sallah a wurin dan wuri ne mai albarka sai illa an zai wanda wurin ababen magana ka tsaya din zai tafiya da ake da daman tafiya da ake da ku kaman kaman raguna ko abokai ana kora ku buku dama ku tsaya ban zuba ka dama ikon kanka tafiya ake da ku wadda ka ce a zo a ce a barka a karka gaban ka zai ba ka ce a yi na zai na yi سيتي وحدثني عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر كان يسجد الزور والعصر والمغرب والعشاء بالمحصر ثم يدخل مكة من الليل فيطوف به nan kuma da ma ayi ma maganar sallah a mu'arras a mu'arras da muhassab ko al muhassab anan mai wani wuri ne shi wuri ne tsakanin kawoto daga mina kuma ka hanga shiga makka wuri ne wani kwari ne wasu ke cewa ana aka jihe mutanen giwa ga aka halaka su shi wuri da sananne almuhassab iya tsakanin mu iya wurin zaka wurin iya na kwari ba kun zaka ba kun wurin zaka wurin ba gini iya na wurin sananne ne kenan in anan annabi ke sabka in ya huto daga in ya kare jiwa na karshe ko da tsira da zuwa da da ya kare jiwan karshe nan ya zo iya sallah salati azhur al-asr da magariba da isha ɗan ya ƙare kuma cikin dare bayan isha yake shigowa maka cikin dare ta wasu ta kuma kama hanya nan dai suka maka magana yin sallah a almuhassan ɗan wa'anzu na riba tsarin aikin haji wurin almuhassan kuma baka dama bi ta wurin ma'amu baka ma dama hanyoyin da ake bi da kai baka gan shi manzu baka gan gaskiya dubiya ka gan shi mata idan ka bazan ba sa kai ba da hanyoyin da ake bi kwarai an yi abin su kwarai an kewaye wannan wuraren sai ka cike tsakanin kilo goma da shi don hanyoyi su abin suka zasan ake kiwon wuraren yanzu ba da yawa idan ka je kun ziyara don wani kan ziyara bai jama ganshi kuma je da wani muka je aka muka je wurin aka je muka zaman ziyara muka je muka yawa a wurin kurin ma wurin ba wata hanya kusa ma kusan wurin daga hanya ba za ka iya zuwa wurin ma sai nan nan tashi albaitutatu bi makkata layali minakum maganar kwana a makka a kwanakin mina ai ya kwana gaje maka nawa ko kwana ta ka dawo a maganar kwana kwanakin mina to a mina za a kwana ba a kwana a wajen mina shi da kama kwanan maganar sai wanda aka san an ba uzuri masu uzuri an ce ga misali kamar zaman doro ba mai zuwa ɗauko mutane wannan ko wani irin masu aikin alhazai da suka annabi ya ba abbas dama je saboda shayar da alhazai da dai masu dalili man ba shi ba kwana amina wajibi ne amma mai uzuri an ba shi dama akan ba sai ya kwana ba amma ka'ai da shi kwana ake amina ya ce haddasa ne ya haya an malik annafi annahu qal za'amu anna umar bin khattab kana yab'athu rijalan yudkhiluna an-nasa min wara'i al-aqaba nan abin da ke su kama ruwa ya imam malik ce labarin da ya samu hadisin ya da hanya kyakkyawa cewa umar bin khattab iya aika mutane yudkhiluna nasa min wurin al'aqaba domin al'aqaba wuri ne inda wannan kwarin da manzana salama ya gamu da ansar da suka mishi mubaya a cikin wancan kwanakin to aqaba bayanta kenan a ce kamar iyaka ce ta mina to mutane sukan zo su zamana a baya daga baya umar bin khattab dan wajibta kuma muhimmancin kwana a cikin mina sai ya tura mutane ku je ku duk wanda ke wajen aqaba ku mido shi ki zai shigo cikin mina dan mai zanar iyaka kenan ba a kwana a wajen mina magana kenan wanda ya tabbata umar bin khattab iya tura mutane dan wani aiki na musamman su sanyo mutane cikin cikin mina وحدثني عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا بيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة عمر كتير عنه كد ينكو كد وانا الحج يكوانا أكوانا كم منا كوند يكوانا أبايا عقبة kenan bayan wannan kwari wanda kenan wajen shi kenan ba cikin mina bane ba duk wannan kenan ya sama maka bayanin muhimmancin ko wajibcin kwana a cikin mina sai shi ma da wani ya tabbata wace wa haddasa ne a malik an shan bin urwa an abi annahu qal qal fil baytuta bi makkah layali mina la yabitanna ahadun illa bi mina shi ma da urwa abin da yake bada labari cewa magana ta kwana a makka a kwanakin mina shi ma yayi wannan kashe yayi hani cewa la yabitanna ahadun illa bi kan wanda ya kwana kenan a cikin kwanakin mina kan wanda ya kwana a wani wuri daban sai a cikin mina kenan ba a kwana ba a cikin mina ba wannan shine abin da yake mana ka'ida ta zama mina dole ka kwana a cikinta aka samu a yanzu wasu ɗakunan wasu aka samu wasu a wajen mina turan ce wani abin da ya dace tun da ɗaki na kisa kwana kawai ya ka shigo akwai wurin da kake kwanci gari waye maka a cikin mina amma ba cikin daki ba to wanda ka zo cikin wata unguwa wani kulwar ka kwanta ka kwana ka kwana ka kwana a wancan wajen dan yanzu aka yi haima a wajen mina wani lokaci ina ga nan ya kamata sai da mun zo ƙarshen babi kuma sabon babi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا cikin هو abokan aikin ina ga iya cikin jiya Allah ba ta lafiya da ke jiya Allah ba ta lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh